بسم الله الرحمن الرحيم faslun فصل الرابع al-istinja'u wajibun to al-istinja'u tsarki shine al-istinja tsarkin da ake yin shi da ruwa istinja'u na'am ya an ce istijmaru kuma tsarkin da ake yin sa da hoge na'am to al-istinja'u yin tsarki wajibin wajibi ne wa huwa ghaslul mawdi'il hadasi eh shine ghusl wanke mawdi'il hadasi inda hadasi ya faru bil mai a wanke shi da ruwa Na'am. wa yustanja min kulli ma yakhruju Eh, wa sanja ana yin tsarki min kullu ma ya karji dukkanin abin da ke fita min makhraje ne daga mafitan nan guda biyu.
mutadan Amma fa m- abin da ya fita mota da na al'ada an san ga abin da yake fita fusari, ga'idi, mani, mazi, wadi.
na'am To wayannan su ne a al'ada aka san suna fita.
na'am Yau duk abin da ya saba ma haka, to shi kuma ba sai an yi tsarki ba. kamar yanzu sai mutum ya yi tsutsa ta fito daga gaban mutum Mm.
wani wani babu wani tsarki rashin lafiya ne na'am yawwa siwar rihi suwar rihi sai dai rihi ne kawai kaga ai shi ma ya fita min makarajai ne Mm.
amma shi kuma ba a yin istinja'i Mm.
ba a yin tsarki na ruwa na'am wa sifatuhu to yanda ake yi an yabda bi ghasli yadihi al-yusra eh, shi mai yin tsarki zai soma wanke hannunsa na hagu qabla mulaqati hal adha tun gabanin tun gabanin ya sadu da ya sada hannun nan da kazanta sai ya soma wanke hannun hannun hagu نعم ثم بغسل محل البول sai ya soma wanke bigiran nan na bawali نعم.
a zakarinsa kenan نعم ثم ينتقل إلى محل الغائب sai ya ci turatu kuma ya wanke mahallin ga'idin bigire na bayan gida in har yayi bayan gida ويصب الماء wai sabbul ma'a yana zuba ruwa على يده ala yadihi akan hannunsa غاسلا بها المحل Ye- yana zubawa gasilan yana mai wankewa biha da wannan hannu almahalli mafitan wannan ga'idi ko kuma fitsari din نعم ويسترخي قليلا wayan sarki yana ɗan sake duburansa ƙalilan kaɗan zai ɗan sake numfashinsa sai duburansa ta ɗan fito kaɗan.
نعم Mm.
ويجيد الأركع Waya jidil arka yana yana yana yana kyautata al'arka gogewa نعم حتى ينقي المحل har sai ya tsarkake wannan waje ɗin.
نعم ثم يغسل يده Sai ya بعد wanke ذلك hannunsa ba da zalika bayan haka.
بالتراب Littirabi da ƙasa.
ونحوه Ko makamancinsa irin su omo su sabulu da sauransu.
نعم والاستبراء واجب To wal istibra'u istibra'i kuma fa shi ma wajibin wajibi ne.
وهو استفراغ ما في مخرجين shine tabbatar da kubutan mafil makarajai na abin da ya son fitowa daga mafitan nan guda biyu shine istibra'i ka tabbatar ka gama fitsari ko ka gama ga'idi نعم kafin a je istinja'i من الأذى min al'azana daga kazanta وصفته siffan shi من البول in dai daga fitsari ne أن يجعل ذكره shine sanya azzakarinsa بين أصابعيه tsakanin yatsunsa guda biyu السبابة أص- wal وال- والإبهام ibhami babban yatsa wal ibhami da kuma manuniya نعم فيمر به- فيمرهما sai ya dinga matse su من أصله tun daga asalin azzakarin yana tatsowa نعم إلى بس ila busratihi har zuwa kan azzakarin to kaga duk abin da yake ciki zai fita نعم وينفره wayan turuhu yana matse shi yana karkada shi نعم يفعل ذلك ثلاث مرات eh zai yi haka sau uku بخفة amma fa bi kabbatin da sauki ba ya je yana matsewa ba ya je yana matsewa jijiyan da su yi sako-sako ba zai iya rike fitsari ba في السلج والنتف fisirti wajen matsewa wannan tur da karkadewa نعم ويجب غسل الذكر كله to wajibi ne gasulin zakari mutum yanke azzakari kullihi dukkaninsa لخروج المذي lifkurujin mazi domin fitan mazi وفي وجوب النية to wajen wajibcin sai yayi niyya in zai wanke azzakarinsa saboda mazi قولان to nan zuttuka guda biyu aka samu نعم wasu suka ce sai wasu suka ce a ba sai yayi ba ba sai yayi niyya ba نعم Mm.
فصل fasulun rabewa آداب قضاء الحاجة to wannan zai yi bayani kan ladubban biyan bukata أربعة عشر to su goma sha hudu ne
أدبا eh ladubba ne ɗai ɗai ɗai ɗai har goma sha sha hudu نعم الأول al'awwal na farko نعم ذكر الله zikirin da iradati da huli Eh, mutum ya yi ambatan Allah wato ya ambaci Allah inda iradatu dukuli lokacin da ya nufin shiga ban ɗaki.
qabla usuli ila al-mawdu'i Tun gaba ne ya isa zuwa maubi'in wannan ƙazanta ɗin.
na wa yaqulu Faya kuli zai ce, bismillah eh, ina so da sunan Allah, allahumma Allahumma ya Allah, inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith eh, inni a'udhu bika ina neman ka tsare ni minal khubus daga khubus shine dauda wal khaba'is da sauran dauda wasu kuma suka fassara daga aljanu ma.
na'am wa yaqulu ba'da khuruji min in ya fito daga ciki kuma sai ya ce ghufranaka gufranaka tsarki ya tabbatar maka alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anni al-anna al-'adha wa 'afani alhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ma Allah allazi wanda shine azhaba ya tafiyar da al'aza wannan kazanta wa afani ya bani lafiya domin fitan su samun lafiya ne na'am Mm.
ولا يجوز دخول الخلاء bai halatta شيء a في- shiga alkhala'u wato ban ɗaki ba bi shay'in da wani abu fi zikirin lahi Zikrillahi ta'ala.
inda akwai ambatan Allah a cikin shi نعم كالختم karkatami kaman zobe والدرهم wa dirhami ko dirhami saboda akwai sunan Allah a cikin dirhami ولا يجوز الاستنجاء بشيء فيه ذكر الله eh تعالى hakan nan bai halatta a yi istinja'i tsarkakan nan ba bi shay'in da wani abu fi zikirin Allah wanda akwai ambatan Allah ta'ala madaukakin sarki a cikin shi الثاني asani na biyu
هو أن يقد أن يقدم رجليه رجله اليسرى eh an yi kaddima shine gabatar da rijlu ko kafan shi al-yusra na hagu في الدخول fi dukhul wajen shiga واليمنى في الخروج wal yumna in zai fito kuma ya so ya fito da kafan dama آه.
ya shiga da hagu ya ka- fito da dama wannan shi ma duk wato shari'a ne الثالث a ladabi ne na biyan bukata a salisu na uku آه، أن يقضي حاجته shine ya وجالس.
biya bukatan shi wa jalisin yana tsugune نعم kada ya yi a tsaye نعم مم.
الرابع arabi na hudu أن يقدم shine ya Sitra.
gabatar da asitra wato eh, eh, an yi dima dai ko نعم نعم أن يديم السترة Eh, an yi dima sitra wato shine ya dawamar da ɓuya حتى يدنو من الأرض Eh, ya dawamar da abin nan nashi ɓoye al'auran shi shine sutura kamar wandon shi kada ya cire tun yana tsaye hatta ya dinu har sai ya kusa ilal arbi zuwa ga ƙasa Mm.
sai ya sabula wando din نعم الخامس alhamis na biyar أن يعتدم على رجلي على رجله اليسرى eh, an yi atamida shi an yi Ya atamida, ya atamida atamida.
Eh, ya dogara ala rijili yusra a kafan shi na hagu نعم in ya zo in ya tsuguna zai yi bayan gida Eh.
to ya ba da ƙarfi a kafa na hagu domin nan ne uwar hanci take so zai kasance ya matso ta inda bayan gida zai fita نعم السادس إلى رابعة إلى irgade رابعة ya irgade ya yi wahala wa ma da ya ce to a sadisu kaga tun daga na shida nan ila rabi'a ta har zuwa na goma sha hudu نعم yanzu za a jero su ne babu lissafi نعم أن يفرج بين فخذيه an yi farija shine ya ya ware ya ya bayyana fakizai tsakanin eh, abin nan nashi wato cinyoyinsa نعم وأن يجتنب الموضع السل- سل- سلبي Eh, سلبة.
sannan kuma ya ya nisanci maudu'i wajen nan da alsulba wanda yake da tsauri sosai ta inda in ya yi fitsarin zai fansali masa a jiki ko bayan gidan ma zai iya dawo masa jikin shi نعم والماء الدائم والماء الدائم والماء الدائم Eh, walma to walma'a da kuma ya nisanci alma'u ruwa a da'im wanda yake zaune nan ma ba a yin fitsari ko bayan gida a ciki نعم وأن يغطي رأسه wa an yi gaddiyar asabu ya kuma rufe kanshi saboda kada wani ya zo ya ganshi yana cikin wannan hali din sai a ji kunya وأن لا يتكلم wa Allah ya takallama kuma kada ya yi magana إلا لمهم sai dai wani abu muhimmi amma wanda yake bayan gida baya yin magana كخوف ka kaufi fawatin فوات nafs.
النفس kamar inda yake in ya ji tsoron rai za a iya rasa rai gashi yana bayan gida ga yaro zai fada a a sokawai to sai ya yi ihu نعم Eh.
أو مال aw malin ko kuma ko kuma ko kuma za a asaran dukiya to shi ma zai iya yin magana وأن يتقي الريح sannan kuma ya nisanci iska والحجرة wal hujra ya nisanci rami والملاعن wal mala'ina salasi ثلاثة eh da kuma mala'antan nan guda guda uku ya nisance su a lokacin da zai yi bayan gida نعم shine tsakiyar hanya da ruwa waheto zai ambata su وهي su ne مواضع الجلوس الناس inda mutane suke zaune وطرقاتهم da kuma kan hanyoyinsu kada ya bayan gida a kan hanya نعم kada ya وأن- bayan gida a inda mutane suke zama نعم وأن يستر عن أعين sannan kuma ya ɓuya daga idanuwan mutane الناس نعم eh
وأن يبعد عن مسامعهم eh ya nisanta daga masami'ihim jinsu kada ya je kawai suna zaune bayan ce ya je zauna ya tsuguna yana bayan gida har maybe yana zawo kaga za a ji yadda eh, eh, eh, kashi ke fita to wannan duk yana zubar da mutuncin mutum نعم yawwa duk kare mutunci ne wannan ladabi ne إذا كان في الفضاء to in ya kasance bilba ba'i wato a- a a jeji zai yi نعم وألا يستقبل قبلة sannan kuma kada ya fuskanci alkibla ولا يستقدرها wala ya sadiri a rufe kofar a kawo min kiɗin wala ya sassu duha kada kuma ya ba mu alƙibla baya نعم إذا كان في الفضاء inda ya kasance fa a jeji yake yi amma in a banɗaki irin namu ne to babu matsala نعم da wanda aka samu wani banɗakin an gina shi a wannan ne نعم yawa akan yana kallon gabar da yamma Eh.
Mm, amma inda hali da ba za a yi gabar da yamma ba to shi aka fi so ko da a cikin gida ne نعم Ah.
ولم يكن فيه ساتر sannan kuma babu wani sutura Mm.
wanda zai zai suturce shi نعم yawa وإن كان فيه ساتر to idan akwai sutura ba kamar an riga an gina ban ɗakin إيه، ففي منئه wajen hani أولاني kan kallon gabar ko kuma ba ma gabar baya أولاني to za an samu zantuttuka biyu نعم المختار منهما zaɓaɓɓen zance dai a cikin biyun Almanu.
nan shine fa an hana yin haka نعم وأما فعله amma yin Fil sa manzili.
fil manzila a cikin gida فيجوز to مطلقا wannan kan ya halatta a yi mutlakan sake babu kai in da gida ne أعني abinda malam yake nufi da mutlakan سواء daidai ne كان هناك ساتر أم لا shin akwai sutura ko kuma babu نعم Mm, an rufe ban ɗakin ko ba a rufe ba wannan duk babu matsala نعم كان هناك مشقة Eh, Allah.
shin akwai wahala ko kuma babu wahala نعم Eh, نعم بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim فصل faslin rabewa نواقض الوضوء أربعة abubuwan da suke warware alola guda hudu ne الأول al'awwali na farko الردة arridda shine daga lokacin da mutum ya yi ridda to alola ta warware نعم وهي الكفر المسلم wa huwa kufrul muslim shine kafirtan nan na musulmi إيه، الثاني asani na biyu الشك أش- في في وجود الطهارة Eh, daga inda mutum ya yi kokwanto wajen samuwan alola sai ya yi kokwanto ina da alola ko ba alola to alolan in kana da ita ma ta warware tunda نعم ka yi kokwanto نعم أو في الحدث aw bil hadasi ko kuma yi kokwanto wajen samuwan hadasi أو في السابق minhuma ko kuma wanne ne ya riga wani shin sir nayi alola na ta karye ne ko kuma yana da alola alolan ta karye ne nayi alola bayan karyewa alolan nan ko kuma alolan ta karye ne na zo na yi alola ko kuma ma kaza ne to duk wanda dai inda an samu kokonto a nan to a sake alola kawai نعم. ما لم يستنكهه شق mutukan in shi fa ba wanda kokonto ta aure shi bane نعم الثالث asalisu na uku الحدث alhadasu shine hadasi وهو ما خرج من أحد السبيلين shine duk abin da ya fita daga ɗayan mafitan nan guda biyu على وجه الصحة a bisa fuska na lafiya
والاعتياد
da kuma al'ada نعم domin in ba a fuska na lafiya ba ne alola ba ta karye ba kamar mai tasalsulin fitsari مم.
alolan shi tana nan ba ta karye ba Na'am.
haka mai ta- tasalsulin Rihi.
rihi alolan shi tana nan saboda rashin lafiya ya shigo ciki نعم in ma ka ce sake alolan da ya fitsarin da zai ci gaba da zuwa نعم sai dai kawai shi an fi so duk sallah ya yi alola نعم Na zo za a yi sallah ya yi alwala kawai shi kenan.
الرابع An rabiu na hudu.
الأسباب Al'asbabu sai kuma sabubba wa iya salasatu su ba hadasi ba ne amma dalili ne da akan iya samun hadasi ta dalilinsu na'am Eh, al-awwalu na farko allamsu allansu shine shafan jikin mace man tujida lizzat Eh, shafan nan da wanda Da lamsi.
eh, wanda ake jin daɗi ke samar da jin daɗi da lamsihi da wannan shafa ɗin fil adati fil adata al'ada kazzawjati kan zaujati kamar mata duk wanda ya tara mata kan zai ji daɗi matan shi na matarsa eh, wal ammati wal amatu ko kuma ku yangan shi na'am in qasada lazzata in yayi nufin jin daɗi
wa wajadaha sannan ya samu jin daɗi ɗin aula ko kuma ma bai samu jin daɗin ba inda ya yi niyan jin daɗi ya taɓa ta to shi kenan na'am alola ta warware aw wajadaha ko kuma ya samu jin daɗi ɗin min ghairi qasadi ba tare ma da ya yi niyya ba bai yi niyan jin daɗi ba kawai a mota ai zai taɓa ta haka Mm, ba sai ya ji daɗi ba to alola ya kare na'am illa al-qiblata illal kumlata sai dai wato kiss filfan mai a baki fa innaha wannan kam tanqudu mutlaqan ta warware alola mutlakan sake babu kaidi babu wai an yi niyan jin daɗi ko an ji daɗi ko ba a yi niyya ba ko ba a ji daɗi ba inda an yi sumbanta a baki Mm, to wannan alola ta warware fala tura'a fi halalla ba a neman cewa ina jin daɗi yake a wajen na'am Mm.
wa qawluna zancenmu da muka ce
mm, lamsu ma tujadu ladza eh, shafan nan da yake samar da jin daɗi bilamsihi bilamsi da shafan shi adatan adatan a al'ada ihtirazan to wannan mun faɗi wannan ne domin kiyayewa na'am mimma la tujadu ladza wanda ba a jin daɗi bilansihi da shafar adatan adatan a al'ada fa innaha to wanda ba a jin daɗi a al'ada an san dan ka taɓa wannan ba daɗi zaka je to mutum ya shafi baban shi mm, A al'ada babu wani jin daɗi Mm.
to fa inna ha wannan la tanqudu ba ta warware alola kasagirati kasa gida cika wanda mutum ya taɓa ƙaramar yarinya allati la tushha Fishta wanda bata kai a yi sha'awanta ba wal muharram wal maharramati ko kuma ya taɓa wanda aka haramta masa kal ummi kal ummi kaman uwa wal binti wal binti ko ya wal ukhti wal ukuti ko kuma yar uwa Mm, wannan duk babu wani daɗin da za ka ji na'am yawwa asani asali na biyu massu zakari inda mutum ya shafi azzakarin shi nafsihi eh da kan shi muttasilun bi batini kaffi eh wanda ya sadu bi baɗin kafi da tafin hannunsa aw janbihi a wajen biyi ko gefen hannu ɗin aw bi batini asabi ko kuma da tafin yatsun aw bi janbiha ko kuma da gefen yatsun min ghairi ha'ilin eh min gaira ha'ilin ba tare da shamaki ba ba wai akan wando ya shafi azzakarin nashi ba a'a fata da fata ne ya haɗu amdan da gangan aw sahwan ko kuma da rafkanuwa
eh, allazza amla Eh, ya ji daɗi amla ko kuma bai ji daɗi ba masruhu Eh, Mela.
masahu min ne min al kamrati ya shafa daga kan azzakarin ne aw ghairiha ko kuma wani nan wajen wala yanqudu wala yanqudu bi masihi
bi me bi masihi min fawqi ha'ilin to wancan alola ya warware Hmm.
amma wala yanqudu alola bai warware ba bin masi inda ya shafa azzakarin sa min fauki ha'idin a saman eh, wato shamaki Mm.
kamar kan gajeren wandon shi ko pants ɗinsa ko wandon shi ko rigan shi wannan alwala ba ta warware ba walau kana khafifan walau kana kafifan ko da mai sauki ne na'am wala bil qahqahati wala bil kaka ta haka na alwala ba ta warware bil kaka ta inda mutum ya kece da dariya fi ba salati fi salata a cikin sallah na'am wala bi masil mar'ati farjaha haka nan mace ba idan mace ta shafi farjinta alwala bai warware ba ala al mazhabi alal mazhabi akan mazhaba ne na'am wa qila wakila aka ce yanqudu mutlaqan yanku da alwala nan ta warware mutlakan sake babu kai Waƙila wani zance ya ce yankudu alwala ta warware in ƙaba that an alaihi.
eh, in ta yi damka akan akan farjin nata Na'am. Au alɗafat
ko kuma ta ta nutsar da ai udkhilat yadaha eh, ta shigar da hannunta baina shafara ta yi ha tsakanin fatan farjinta guda biyu to Na'am.
nan kan alwala ya warware Na'am.
Mm.
Wala yanqudu wala ya kuba alwala bai warware ba in massat in fassad zahiru in ta shafi kawai zahirin farjin ne saman farjin ne kawai wala bi masu duburi kai kana lura bai warware wa bi masu dubri inda mutum ya shafi duwawunsa wala al'unta wannan unsa ne ko marainan shi wala bil wala bil inza wala bil inazi wala bil in'az haka na lura bai warware ba bil in'az da tashin azzakari min ghairi lazzati min gairi lazzatin ba tare da jin daɗi ba wala bi lazzati kai ko fada da jin daɗin ne dan azzakari ya bil tashi nazri eh bin nazari ta kallo alwala bai warware ba min ghairi maziyyi in dai maziyi bai fita ba wala bi tafakkuri wala bi tafakkur alwala bai warware ta inda mutum ya zurfafa cikin tunani ba ma'a ladda ma'al lazzati tare da jin daɗi fil fi fil qalbihi fi kalbi a cikin zuciyar shi na min ghairi inazi ai ba tare da tashin azzakari ba na
shi ma alwala bai warware ba.
na far'ani to eh, ga nau'i biyu al-awwal al'awwali na farko
al-qarqaratu shadidun to alƙarƙarati shadidatu tanqudul wudu'a ko tujadul wudu tujabul wudu'a tujadul eh to alƙarƙaratil abin nan wato kukan ciki Mm.
mai ƙarfi tujibulu wannan ta wajabta yin alola asani asani na biyu qala fil kitabi an faɗa fil kitab in an ce fil kitab a abin nan to cikin mudawwana kenan na'am an faɗa a cikin mudawwana in salla in mutum ya yi sallah wa huwa yudafi'ul hadas alhali yana mai tunkuɗa hadasi yana jin fitsari sai ya makala fitsarin ko yana jin rihi sai ya makala rihi ɗin a da abadan to wannan ya mai da sallan shi har abada
na'am wa qala ash-shaykhani wa qala ash- wa qala al-ashqa ash-ashya malamai sun ce in mana'ahu wai- dhalika bi ma'ana sun yi tafsirin wannan magana na na'am in Mudawana.
mana'ahu dhalika to idan dai tunkuɗa hadasin nan da hana shi fitowa zai hana shi ne yin wannan min timamil fariq daga cikon abin da yake na farilla a da abadan to ya mai da sallan na har abada wa in mana'ahu min tamamis sunnah in kuma zai hana shi cikan sunna ne a'ada fil waqti to ya mai da wannan fa a cikin lokaci wa in mana'ahu min tamamil fada'ili in kuma zai hana shi daga cikan mustahabbai ne fala i'adata to wannan babu ma mai da sallah din abinda malamai suka ce game da mai magana mai mudawwana ke na'am Mm.
asalisu a salisu na uku zawalul aqli zawalin akali shine gushewan hankali bil igma'i bil ijma'i ta hanyar suma aw al jununi awul jununi ko hauka aw al sukuri awul sukuri ko maye kana sukuru bi haramin aw shin halalin shin mayen nan da halal ne ko da haram to alula ta warware aw bi naumin an binomin ko kuma ta hanyar bacci in thaqula in yayi nauyi wa dala waɗala yayi tsahi aw qasura ko kuma baccin da ya zamanto takaitacce Hmm. bi khilafin naumin eh, khafifi baccin mai nauyi ne amma kasirin sassauƙa ne bai ɗauki lokaci ba alula ta warware na'am miklafil kafidu saɓanin bacci wanda yake mai sauƙi fa innahu to shi wannan bacci la yanqudu baya warware alola walau dala walau ɗala in dai mai sauƙi ne walau ɗala ko da ya yi tsahi bai warware alola ba wa huwa alladhi yash'uru sahibuhu to wanne irin bacci ne wannan Hmm.
wa huwa allazi shine baccin nan da ya shuru sahibu mai yin baccin yake jin biman ya zahabu wanda ya tafi wa man ya ati da wanda ya zo duk yana ganewa wane ya tashi wane ya shigo wane ya ce kaza to wannan bacci mai sauki ne baya warware alula ko da yayi tsayi saboda zai iya ganewa in alulan ta warware wasaqilu to sakilu kuma kwano bacci mai nauyi wa fa huwa alladhi la yash'uru sahibuhu bi shine wanda mai yin wannan baccin baya jin mai tafiya baya jin mai zuwa na'am to bacci yayi nauyi wa yahrumu ala ala al-muhadd ala al-muhdisi to falaji to shikenan an gama da wancan menene ke haramun kan me me hadasi as-salat to sallah ta zaman to haramun ba zai yi ba wa tawaf wadda wafa hakan nan dawafi wa sujudu wasu judu tilawati da sujada Tilawa, nan na sujudu tilawa.
eh, da sujada da sujada na tilawa wa sujudu sahwi da sujada na rafkanwa wa massu al-mushafi da kuma daukan alkur'ani bi yadihi yadihi da hannunsa aw bi'udin ko kuma ma da sanda wa hamluhu da daukan shi bi kharitahu bi kharidatin eh, a cikin gafakan shi aw ilaqatin aw ilaqatin ko kuma maratayin shi na'am wa yajuzu mashu duk bai halatta ba na'am wa yajuzu mas- mashu al-lawh eh wai duk amma ya halatta Masul masul lauyi wato ka dauki allan alqur'ani lil muta'allim ga mai neman sani lil mu'allimi wal muta'allim mm, ga malami da kuma mai neman ilimi ala ghairi wudu'in ba tare da alwala ba na'am mm ai shi juz'i ne na'am shine can zaka ji ya ce illa juz'in min ai dai juz'i Eh.
daga ciki eh Mm.
wa mashu al-juz'i to kaga shafan juz'i abinda bai cika ba lil muta'allimi ga malami Walau- ga ɗa- ɗalibi walau kana balighan ko da baligi ne na'am wa yukrahu lis-sabi to makaruhi ne lissabi ga karamin yaro mashu al-mushafi in ɗaukan mushafin alkur'ani al-jami' aljami'i cikakke lil qur'an eh min ghairi wudu'in ba tare da alola ba
alhamdulillah rabbil alamin tsamkwana nan Eh.
alhamdulillah